العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شيغا da karatun littafin al'usulu talata na الشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه زام تاشي inda yake cewa fa arkanul islami khamsa ba a manta muna cikin al'asul thani da shine ma'rifatu dinil islami bil adilla shine cewa huwa al-istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'ah والبراءة من الشرك أو الخلوص من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب وإن مراتب دون نمسلين تيشيني أنبتيس الإسلام والإيمان والإحسان سيتي وكل مرتبة لها أركان قوة مرتبة لكتكين مراتب الدين الثلاثة وتوانهم تنادى متاكي قدا أكو تشيني زام جيف أركان الإسلام نعم
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام نعم yace rukunan musulunci wanda martaba ta farko daga cikin maratibuddin shine al-islam to mutum ba zai taɓa kaiwa zuwa ga haddin imani ba sai in ya taka matakin al'islam mutum zai iya haɗa al'islamu da al'iman amma bai samu al'ihsanu ba daga al'ihsanu shi ne a'la maratibiddin amma al'islam shi ne awwalu maratibiddin kafin shari'a ta fara magana a kanka to sai ka yi annutuku bi shahadatai ka shiga musulunci kenan to shi wannan musuluncin kuma yana da rukunai guda biyar wanda suke tallaba da shi suke wato ainihin rike da shi to shine sai ce fa arkanul islami khamsa rukunan musulunci guda biyar ne idan an ce rukuni wato shine kamar a ce ginshiki kamar yadda wata wato ainihin wani hadithin ya bayyana kamar hadithin mu'az bin jabal wanda alimamu nawawi ya kawo shi cikin arba'un hadisi na 29 da yake cewa kultu ya rasulallah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljannata wa yub'iduni 'anil nar qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi sai ya kawo ta'budu Allah la tushriku bihi shay'a tuqimu as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasumu ramadana wa tahujju al-baita daga wannan rukunan guda biyar kenan waɗanda wato su ne rukunai na musulunci idan an ce rukuni ana nufin ginshiki abinda ya tallabe musulunci ko kuma bil ibara audah an ce rukuni wani ɓangare ɓangarorin da in suka haɗu za su tsaida abu dukkan masallacin nan sai ce da rukuni guda hudu wannan kusurwoyi ba filolin nan ba ba amud ba wato ainihin kusurwa waccan kusurwa ɗin angul angul ɗin nan wanda in aka ana so a kada masallacin nan aka rusa can gurin misali ka rusa can aka rusa can aka rusa can ba abin da zai rage ina fata an gane to wa'innan arkan ɗin suke tallabe suke kai su ne ma musuluncin an haɗa su an haɗa su su ne musulunci kamar yadda wa'annan kusurorin guda hudu su ne katangan masallacin nan gaba ɗaya domin kiwamin masallacin yana da alaƙa da su to hakan nan kiwam na musuluncin mutum yana ɗarfe yana makale yana rataye da cika wa'annan arkanul hamsa an gane ku to abu na farko shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzan Allah mutum ya faɗi kalmar shahada kuma ya ainihin wato ya aiki da madlulinta abinda take nuni zuwa gare shi ba wai faɗin la ilaha illallah kaɗai ba a tana da wasu quyud tana da wasu asnan tana da wasu dabaibayu da wasu haƙora wanda haƙoran suka dakushe ba za ta buɗe maka aljanna ba don mabuɗin aljanna ce to shi kuma mabuɗi kile yana da haƙora waɗanda in suka saɓe babu su to ba zai buɗe wannan kwaɗan da ake so a buɗe ba kamar yadda malamai ke cewa to da la ilaha illallah tana da wasu shurut tana da wasu quyud tana da wasu mawani da ke hana ta tabbata da sauransu aka yi zamanto wanda zai faɗe ta ya faɗe ta sidikan da gaske ne ya yi la'ilaha illallahu ba nifakan ba domin munafukai sukan yi kalmar shahada kuma a ƙi zubar da jininsu a mu'amalance su mu'amala ta musulmai amma kuma ba musulmai ba ne ba domin ya na bi afuwahihim ma laisa fi qulubihim sannan mutum ya faɗi la'ilaha illallahu ɗin nan tare da ainihin yana mai yadda da ita da kuma miƙa wuya gare ta da istislami ya faɗi la'ilaha illallah ya yadda da gaske ba abin bauta da gaskiya sai Allah kaga shi ma babu munafinci sannan ya miƙa wuya a aikace wurin aiwatar da abin da la'ilaha illallah take ishara gare shi waɗanda abubuwan da take ishara na daga ciki barin duk wanda yake an ana haɗa shi da Allah gurin bauta ka bar bauta mushi kuma sannan ka kyamatar wa mutane bautar shi kuma ka guji masu bauta ma wancan din dole sai an samu alwala da albara wannan mun sha bayani kuma ba za mu gushe ba muna bayani akan wannan matsala da aka ba sai mun tsawaita a nan ba shaidawa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzan allah ne Allah ne ya aiko shi da saƙo mafi girma na manzanci wanda shine fiyayyen annabawa cikamakonsu kuma shine shugaban manzanni shugaban duk wani ɗan adam shugaban duk wata halitta wa iqamus sala da tsaida sallah tsaida ta akan lokacinta tsaida ta da rukunnanta da abubuwan da take nema abubuwan da sallah take nema daga gare ka shurut ɗinta kayi ta da alwala kuma ce da tsarki ka yi ta a kan lokaci ka yi sallan nan da natsuwa domin ya ce wa komu lillahi qanitin wanda daga cikin ma'anar kunut akwai al-itminan akwai natsuwa akwai biyayya akwai kankantar da kai akwai yin shiru a cikin sallah domin ya ce tunda Allah ya saukar da wa komu lillahi qanitin sabi ya ce fa umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalam da sauran abubuwan da sallah take nema wanda ya yi sallah babu natsuwa bai yi sallah ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musi'u salata ce irji fa salli fa innaka lam tusall ko ma kai sallah ba kai sallah ba sau da ta samu fukudanu shart fukudanu sharti ka fukudani wujudi daga sai aka ce bai ma yi sallah ba kwata kwata akan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya yi sallah man salla salata fa atamma ruku'aha wata riwaya fa'asbagha alwudu'a wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa qiyamaha wa khushu'aha duk wanda yayi sallah ya cika ki alwala mai kyau ya cika ruku'inta da sujudi yayi natsuwa mai kyau a cikin ta to sallar za ta ce hafizaka Allahu kama hafiztani Allah ya kiyaye ka kamar yadda ka kiyaye ni yace idan ko mutum yayi sallah falam yutimma ruku'aha wala sujudaha wala khushu'aha bai yi ruku'i mai kyau ba bai yi sujudi mai kyau ba babu natsuwa babu kankantar da kai a cikin sallar tashi sallar za ta ce dayya'aka Allahu kama dayya'tani Allah ya wulakanta ka kamar yadda ka tozarta ni za a nade sallar a cikin wani tsimma mai wari a jefa mushi ita ba za a karbe ta ba ba kenan tsayi da sallah ba wai kawai a yi sallah ba shi yasa bai ce wa sallu kawai ba sai ce wa aqimus salata wanda iqama din darasi ne mai dimbin yawa a ciki tsayi da sallan nan ko da yaushe ba ka yi ka ƙi wata rana ba tsayi da sallah a kan lokaci ba ka yi ta lokacin da ka ga dama ba tsayi da sallan nan yanda Allah ta'ala ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kai ba ka yi yanda ka ga dama ba wa ita uzzaka da ba da zakka zakkar da ake ɗiba daga wata dukiya ayyananna a shari'a a lokaci ayyananne a fuskantar da ita zuwa ga wasu ayyanannun mutane inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil nan su ake ba zakka asnaf guda takwas wa sawmu ramadan da azumin watan ramadana mutum ya yi niyya ta kamewa daga cin ko kuma kamewa daga dukkan mufaddirat ba wai abinci ko abin sha kadai ba duk abin da zai karya mushi azumi ya kame daga gare shi min tulu'il fajr athani as-sadiq ila ghurubi shamsi a cikin watan ramadan yanda watan kirgar ta kama 29 ko a cike shi zuwa 30 wa hajju baitullahi haram da ziyartar ɗakin Allah mai alfarma in ya samu iko kamar yadda wasu hadisan suka kayyade kuma haka Allah ta'ala ya ambata walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila istita'a din shine amnu tariqi wa sihhatul abdan jikahtani zama hanyar lafiyayya ce ba a yaƙi da fituna da barayi da za su cutar da kai a hanyar da za ka bi daga garinku zuwa garin makka da kuma lafiya a jikinka kaga da wato ainihin sharaɗin da ake ƙarawa shine guziri kana da abin da za ka ci ka bar ma iyalanka ka ainihin ciyar da dabbarka a wancan lokacin yanzu mu ce kana da kuɗin da za ka yi fasfo a yankan ma biza ka biya jirgi ka tafi ka je ka yi aikin hajji cikin natsuwa wannan wajibi ne akan duk wani musulmi baligi mai hankali kuma ɗa ba ba na'am
فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده وحد النفي من الإثبات لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا له شريك في ملكه نعم yace fa dalilu shahada yanzu zai shiga kawo dalilan wa'annan arkan ɗin daga alkitabu was sunna da dama ya ambata mana sanin addinin musulunci bi madha bil adilla duk abin da kace haram ko halal ana buƙatar ka kawo dalili dalili na ainihin wato nassi na alkur'ani ko sunna ko fahimta miƙaƙƙiya tabbatacciya daga alkur'ani ko ta sunna to dalili akan cewa ba abin bautawa da gaskiya sai allah kauluhu ta'ala shahida allahu annahu la ilaha illahu allah ya shaida cewa ba abin bautawa da gaskiya sai allah wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi ma'abota ilimi daga cikin halittun Allah daga cikin bayan Allah muminai sun shaida qa'iman bil cewa Allah ko kuma qa'iman bil Allah yana tsaye da adalci ya bada wannan shaida la ilaha illahu ba abin bauta da gaskiya sai shi al-azizul hakim mabuwayi mai hikima cewa Allah ya yi shaida ya yi shaida akan wahdaniyar shi da cancantar bautar shi kasancewar ita ba a karɓan shaida sai daga adili shi ko Allah subhanahu wata'ala ya fi kowa adalci ya fi kowa adalci subhanahu wata'ala bal idan yana son kama in ya tashi maka hukunci sai maka sama da adalci shine fadlu sai maka falala yana da tafadduli domin falala ya fi adalci duk wanda ka gan shi a wuta Allah ya mai adalci iya abinda yayi ne aka maida mushi duk wanda ka gan shi a aljanna shi ba adalci aka mai ba falala aka yi mushi dan da adalcin za a mai wuta za a kai shi akwai martabar da ke sama da adalci shine kamar yadda abin da ya fi haƙƙin da ya fi wanda ya cancance shi ma'ana mutum ya maka alkhairi sai ka maida mai da mafi girma mafi yawa akan alkhairin da ya maka to allah subhanahu wataala shi ya bada shaida akan cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi kuma babu wanda ya kai shi gaskiya da adalci da ainihin wato tsayawa akan daidai wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida wanda su bayan ubangiji subhanahu ta'ala ya ba da shaida sai ya zaɓa a cikin duniyar sama mala'iku suka ba da shaida akan haka kasancewarsu ba sa saba ma Allah subhanahu ta'ala بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون تو إنما لا يكون سوما سنشيدا وأولو العلم لما أبو تعلم أتكن دوني يركسا الله بيزابو كوا بسيما أبو تعلم أولو العلم أنا نفهم العلم الشرعي ilimi na shari'a wanda kaga annabawa su za su fara shiga ciki domin su ne suke fara karantar da shi sai a gaje shi daga gare su inna lambiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhama inma warrathu ilma faman akhadha bihi akhadha bi hadhin wafir to da annabawa da magadan su ya'ani malamai su ma sun ba da shaida akan cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah duk wanda bai ba da wannan shaidar ba ko da an ce mai malam to ba malam ɗin ba ne domin inda malami ne da shi zai fara karawa zai fara tabbatar da cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah domin binciken shi da istikra'in shi iya abin da zai kai shi zuwa gare shi kenan ba abin bautawa da gaskiya sai Allah qa'iman bil qisti Allah ta'ala lokacin da ya bada wannan shaidar yana tsaye da adalci ya yi adalci gurin yin shaidar da ya makan shi ya yi adalci gurin zaben wato ainihin mala'iku da ainihin malamai daga cikin mutane su zamanto masu shaida a kan shi domin ka'iman ɗin nan sifa ce ta hal allah ta'ala lokacin da ya yi shaidar yana mai tsaye da ainihin wato yin adalci ma'ana yana komawa zuwa ga shahidallahu annahu la ilaha illa huwa إن شهد الله أنه لا إله إلا هو إن وهو قائم بالقسط ألوكة دي شهد ثم ملائكو سن شهد دا أينهم أبو تعلمي لا إله إلا هو العزيز الحكيم باب أبو بوتا ودا غسكيا سيشي سبحانه وتعالى العزيز وند يك مبواي الحكيم مي حكمة مبواي ne ba abin da ke gagara shi mabuwayi ne wanda yake da cikakken karfi da iko mabuwayi ne na duk wanda ya jibince shi zai ba shi kariya wannan wato ma'anonin guda uku ibn al-qayyim yace shine ma'anar al-aziz fa huwa al-aziz wa lam yuramu janabuhu anna yuramu janabu dhis-sultan janabu dhis-sultan wa huwa al-aziz القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني لك الله سبحانه وتعالى مبواين الحكيم الله مي حكمة ne mai ajiye komi a inda ya dace da shi malam ya ce wa ma'anaha ma'anar la ilaha illallah naka yana da wani ƙari a nan ko to haka nan la ma'buda bi haqqin illallah ba abun bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala domin la nan nafiya ce lil jinsi la nafiyatun ce lil jinsi ilaha ismuha daga tahtaju ila khabar dole za a kaddara mata khabar la ilaha haqqan ko la ilaha bi haqqin shine daidai khabar din da zai dace da ita sau da ya ce zalika bi anna allaha huwal haqqu وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير an gane ko Allah shine abun bauta na gaskiya duka abubuwan da ake bauta ma al'alihatul maz'uma su bautar su ta ƙarya ce bautar su ba ta gaskiya ba ce to bautar Allah ita ce gaskiya da haka da aka ce la ilaha babu wani abin bauta wanda ko ka san a doron duniyan nan akwai wasu sun rike wasu shanu suna bauta musu akwai wasu da suke bautar wasu gumaka akwai wasu da suke bauta ma malamansu akwai wasu da suke bauta ma wa imamansu da shehunansu akwai masu bautar kaza masu bautar kaza la tu'addu wala tuhsa to amma sai ka ji an ce ba abin bauta to dole abin da hankalinka zai fara baka wannan nafiyu din nafiyu sihhati ne ba na fiye wujudi ba ba wai ana nufin ba abin bauta sai Allah ba ma'ana in ba Allah ba ba wanda ake bauta mawa ba haka ake nufi ba kamar yadda wasu daga cikin malahida suke fassarawa ai tun da yace la ilaha illallah to duk wanda kaga ana bauta mushi da ba Allah bane ba to ai da ba za a bauta mushi ba to da haka dole a sanya wannan kaidin na cewa bi haƙƙin ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wanda kuma wannan abu ne da duk wanda yake da zauki a larabci ba zauki na sufanci ba a fahimce ni duk wanda yake da zauki a larabci ta inda da ya- da an yi magana zai fahimci maganan mantuqiha wa mafhumiha zai fahimci wannan sharaɗin ko wannan khabar ɗin ba tare da an sa shi a cikin lafazi ba shi yasa mushrikan makan an ce ku ce la ilaha illallah sai su ce a ya za a yi duka abubuwan da abubuwan da muke bauta ma mu daina mu dawo bauta mu shi shi kadai ba su yi waccan fahimtar ta malahida ba kan cewa ai da ba a- duk wanda ake bauta mawa kenan Allah ne da ba Allah bane ba da ba a bauta mishi ba sai Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum la ilaha illallah istakbiru wa yaquluna a inna latariku alihatina bi sha'irin majnun aka ce ku ce la ilaha illallah sai su yi girman kai su ce ta yaya akan me za mu bar bautar goma kanmu kawai saboda wani subhanallahi wa iyadu billah wani wani can sha'iri wani mawaki mahaukaci subhanallah suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa alaihim la'ainullah ce ta yaya za mu bar bauta ma ababen bautar mu dan Allah annabi cewa ku daina bautar aliha cewa kawai la il- ku ce la ilaha illallah sai suka fahimci ma'anar fa la ilaha illallah fa in dai suka faɗe ta kuma su ba su iya munafunci ba shi yasa munafunci sai a Madina a garin Makka ba munafunci ba su san munafunci ba Quraishu ba su san ƙarya ba ina fata an gane suka fahimci da sun faɗi la ilaha illallah nan to fa kasuwar Salata da Uzza ta mutu su Manata su Hubal duka yanzu sai dai aka yi bola saboda asalin ma'anar la ilaha illallah nan fa tana hukunta cewa yanzu ba a bauta ma kowa sai Allah ta'ala shi kaɗai ya kawo la nafiya lil jinsi ko kuma ya kawo da sigar nafi da ifbat wanda shine aqwa sifatin fil hasri a babin alhasar da kasur akwai adawat da yawa mafi kwari mafi girman ada da ake amfani da ita gurin a kulle magana wani kai ya shiga ciki shine nafiyun wa ithbat kace laysa fil masjidi illa al imam ba kowa a masallacin nan sai liman duk haukan mutum duk rashin fahimtar shi abinda zai fahimta kenan ba kowa sai liman ko ba haka ba man ka ce al'imamu fil masjidi liman yana masallaci wannan bai kore ya zama mu'azzin shi ma da mutammuna suna ciki ba an gane wannan to zaka yayi amfani da siga ta la ilaha illallah nafiyun wa ithbat wanda ke tabbatar da ba abin da zai shiga ciki sai wannan abin da aka tabbata zaka suka fahimci fa idan aka ce la ilaha illallah nan ba za a ci gaba da bautar lata da uzza ba suka yi girman kai suka ce a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun lokacin da Abu Talib bai da lafiya annabi yana ce mishi ya ammu kul la ilaha illallah kalimatun uhaddu laka biha inda Allah su Abu Jahl suna ce mishi a targhabu an millati Abdul Muttalib dan Allah annabi ce mai yayi irghab an millati Abdul Muttalib bai ce ba ce mai kawai kulla ilaha illallah kawai kalma ɗaya da suka ce in in karkaɓa tafarkin babanka abdul mutalib sai suka gane cewa idan ya faɗi la ilaha illallah fa ya bar bautar goma ga wanda shine tafarkin abdul mutalib din kun fahimci abin da nake nufi to saboda haka ita la ilaha illallah ma'anar ta la ma'buda bi haqqin illallah eh ana bautar shanu ana bautar gumaka ana bautar shehunnai na ƙarya to bautar su ba ta gaskiya ba ce amma bautar gaskiya ita ce bautar Allah shine ma'ana la ilaha bi haqqin aw la ma'buda bi haqqin illallah na'am me yace anaka kafin la ilaha nafiya وحد النفي من الإثم to yawanci ba mu da shi ko wa haddun nafi min al-ithbati Mm, ku masu sababbin bugu ne. wa haddun nafi min al-ithbati wato haddin da zaka fahimci ga abin da aka kore ga abin da aka tabbatar asalin alhaddu ana amfani da shi gurin ta'arifi amma a nan gurin abin da yake nufi wa haddun nafi minal ithbati haƙiƙanin abin da zai sa ka fahimci ga abin da aka kore ga abin da aka tabbatar shi ne la ilaha faɗin la ilaha da kai a shatrul awwal minal kalima aw minal jumla shine nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah kana mai kore duk abin da ake bauta mawa ne koma bayan Allah sanda mutum ya ce la ilaha to abin da yake nufi babu wani abu wanda ake bauta mawa to sai dole sai ya karasa shi yasa anan sai ya ce min dunillahi dole sai ya karasa da illallah daga kuskure ne da an sha ma mata musamman mata abin ya ba su mamaki ko ya ba su tsoro su ce la ilaha a daure ki karasa la ilaha illallah abu ne mai kyau wata ashar za ta yi wata ba magujiya ko ta ga abin mamaki ko abin tsoro in ta kundin wani ashar din sai ka rufe baki ita wannan baiwar Allah ya islamiyya ce ta ce la ilaha to karasa ki tsaya a la ilaha din hadari la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annan babu laifi yana da kyau to da ka a karasa to la ilaha ma'anarta nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah kana mai kore dukkan abin da ake bautawa koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala illallahu ash-shatrul akhir kenan ko fadin illallah shi kuma muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la sharika lahu fi ibadati kana mai tabbatar da bauta ga Allah shi kadai din shi ba shi da abokin tarayya a cikin bauta mushi ba za ka bauta mushi kuma ka bauta ma wani ba ko da da adina sifatin au adina nau'in min anwa'il ibada kankanin abu in dai sunan shi bauta ne ba za ka taba karkatar da shi zuwa ga wani ba koma bayan Allah subhanahu wataala kama annahu laysa lahu ko kama annahu la sharika lahu fi mulki kamar yanda Allah ta'ala ya kasance ba shi da abokin tarayya a cikin mulkin shi wanda wannan shine imanin lokacin halittu ga baki ɗaya kafin shaidan ya buge kwakwalon wasu daga cikin falasifa da malahida da sufiya ba waɗanda suke ganin cewa akwai wani wanda yake da tasrifi a duniya koma bayan Allah subhanahu ta'ala. a da hatta kafirai arnan farko in an ce arnan farko duk wanda zaka tuna haddashi haddasa abu jahal eh da su abu lahab shi din dai a imaninsu shine babu wanda ke gudanar da duniyan nan sai Allah shi kaɗai ba su taɓa cewa gunkinsu manata ko uzza ko lata yana yin tasirifi a duniya ba kaɗai fa abin da suka ce dalilin da yasa suke bauta musu wai don su samu kusanci zuwa ga Allah mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa kawai suka ce ba komai yasa ga muna zuwa muna faduwa muna yanka muna kaza gaban gumaka ba dan su kusantar da mu zuwa ga Allah ne to dan batar basira gunkin da kuka sassaka da hannunku ko anan ne suka kafirta suka ce haula'i ne shufa'auna inda Allah su za su yi mana ceto su nema mana alfarma a gurin Allah amma ba suna bauta ma lata da uzza da niyyar cewa lata da uzza su za su kai su aljanna ba ba suna bauta manata da hubal da cewa za su kare su daga wani sharri ba sun san ba su iya kare su daga komi sun san ba su iya tsinana musu komi lakin suna bauta musu ne wai don su kusantar da su zuwa ga Allah to daga baya ne aka samu wai wai mutum yana kiran kanshi musulmi kuma sai ka ji ya ce in kun shiga matsala kun shiga kunci ku kira ni su kuma sun shiga cikin matsala hatta ma tashaffu'i din hatta wasiɗar da suke sa tsakaninsu da ubangi suke sa goma kan watsar da su suke yi Allah kaɗai suke rikewa wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al barri idza hum yushrikun in suka hau jirgin ruwa igiyar ruwa ta fara watan gaririya da su za su nitse sai su watsa din ma akwai wani gunki na tafi da gidanka kasan suna yin wani gunki muakkati iya na balaguro ne in na dawo ya bar aiki to da sun ga igiyar ruwa ta fara wasa da su suna jirgin ruwa su watsar da wayannan gumaka sai su koma Allah kadai suke kira to shi ko yanzu mushriki na zamani wai sai ya shiga kunci ne ma zai kira shehun shi sai ya shiga tsanani ne zai kira sunan waliyin shi in ya tuntube yayi tagal tagal zai faɗi sai ce shehu gyara wannan in bai zama kafirci wani me kafirci ya jama'a mu zama cikin faɗaka mu san addinin mu sani fa na gaskiya annabi da sallallahu alaihi wasallam yake cewa ƙarshen zamani za a kai lokacin da mutum zai waye gari musulmi kafin yamma ya zama kafiri wala ba ta tsuniya ba ce da gaskiya haka nan ne haka abin yake sai ka kiyaye Allah ya tsare mu to saboda haka yanda kasancewa Allah ba shi da abokin tarayya a cikin mulkin shi an ce mulkin Allah subhanahu wa ta'ala gurin gudanar da dukkanin halittu shi ke mallake da ita lillahi mulku samawati wal ard lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai duka na Allah ba shi da abokin tarayya a ciki abu jahal da abu lahab sun yadda allah shi ke halitta shi ke azurtawa shi ke rayawa shi ke in aka ce musu ma man khalaqa samawati wal arda sai allah ya ce la yaqulunna khalaqahunna al azizul hamid azizul alim sai ce allah ne ya halice su wala in sa'altum man khalaqahum la ce la yaqulunna allah kai abu jahal wa ya halice ka sai ce allah ne ya halice shi to amma an yi waka an ce wani shi ya halicci tudu da kwari ya halicci kaza ya halicci kaza kuma wai musulmi saboda haka yanda dai kasancewa ba abokin tarayya ga Allah ta'ala gurin gudanar da halitta to hakan nan babu wanda ya halatta halittun su hada da shi gurin bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan wa tafsiru alladhi yuwaddihuha yana ko karatu ne mai zaman kanshi muna iya barin shi a sati mai zuwa karatun kar a gaba ya ja har a yi rode tukunna ko insha Allah